نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن صلى بزوجته قامت خلفه نعم والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان فما قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه نعم ومن صلى بزوجته قامت خلفه wato dukkan mutumin da zai yi sallah da iyalinsa zai yi sallah da matar shi a cikin gida ya zamanto limamin gida to qamat khalfahu wannan matar tashi ba za ta tsaya a ɓangaren shi na dama ba za ta tsaya a hagun ɗinsa za ta tsaya a bayan shi ne za ta yi sallah a bayan shi ne idan kuma ta je ta jeru ta yi sallah da shi to malamai jumhur sun tafi akan cewa sallar tana isuwa ta, ta kowa da kowa to amma al'imamu abu hanifa ya ce sallar shi namijin ta ɓaci amma sai an kula da waɗansu sharuɗa guda tara wanda ya zo cikin littafin alfi'ihu alal mazahibil arba'a hadhihi shurut at-tis'a an gane ko wanda yake so sai ya je can ya karanta su akwai sharuɗa guda tara game da abin da ya shafi mace wato ta tsaya ta yi sallah a gefen liman a ɓangaren shi na dama wasabiyu in sallama a rajulin wahidin sannan kuma yaro ɗan ƙarami idan zai yi sallah tare da mutum mai hankali yaro ƙarami da shi da mutum mai hankali za su yi sallah tare da limami su uku ne da liman da babban mutum da kuma yaro ƙarami to idan yaron nan ɗan ƙarami zai yi sallah tare da mutum babba mai hankali to khalfal imami to sai su tsaya a bayan limami da yaron da shi mutumin da ya hankalci ibada ya san abin da yake gudana yake kai kawo wato doka ta fara aiki a kan shi za su tsaya ne a bayan limami shi ne ya ce ƙama halfahu to sai su tsaya a bayan limami din in kana sabiyu ya aƙilu la ya zahabu wa ya da'u man ya ƙifu ma'ahu wato idan wannan yaron da zai tsaya tare da shi wannan mai hankali idan yaron ya kasance yana da hankali ya fahimci ibada ya san abin da ake cewa ibada duk wanda ya aikata kaza na alkhairi ya yi sallah Allah zai ba shi lada duk wanda ya yi dariya ko ya yi magana ko ya fita daga cikin sallah da gangam Allah zai iya mai ukuba ya san da haka idan yaron ya zamanto ya kai sinnu tamiz wato yaro ne na binni ba irin yaran yaran ƙauye ba yaran na ƙauye lokacin mutum sai balagal ma ta zo mai amma irin waɗannan abubuwan din baki ɗaya bai huce su ba ana sallaye wata ɓaramɓarama ya yi dariya ya fito da gudu daga cikin masallaci an gane ko to amma yara na binni za a ga yaro bai huce shekara bakwai shekara takwas ba amma ya san abin da yake kai kawo a ɓangaren addini saboda ana sa shi jiki ana nuna mai addinin tun yana yaro a gida yana kallon addinin a masallaci yana karan addinin a makarantarsu ana koyar da shi addini to zai zamanto ya tashi da fahimtar addini fahimta wanda take kyakkyawa tun yana ɗan ƙarami an gane ko to idan wannan yaro ya zamanto yana da hankali ya fahimci mecece ibada la ya ba zai shiri ba wa ya da'u man ya ƙifu ma'ahu ya bar wanda suke tsayen tare da shi ba zai shiri ba ya bar wannan mutumin ɗaya an gane ko yana da tabbas ɗin cewa wannan yaron idan muka shiga sallah tare da shi yana da hankalin da ba zai cire ba ya bar sallan nan to amma in ya zamanto yaro ne bai huce shekara hudu ba ko shekara uku ko shekara biyar ba ba za a yi haka nan da shi ba yan aka zo ya tsira shi a baya shi ko kuma ku ku tsaya a inda kuke so din da limami din da mamu din su bin sai su tsaya su jeru shi yaron ganin damar shi ne ya tsaya ganin damar shi ne ya tafi ganin damar shi ne ya shiga gabansu ganin damar shi ne ya tsaya a hagu ɗinsu ko a damarsu duka ganin damar shi ne wannan saboda yaro sai an shiga sallah za a ga wani lokacin ya zo gabanka in kai ruku'u shi ma ya ruku'u wani lokacin ka ga ya zo ya shiga tsakankanin cikinka da ƙawawanka anan shi ma zai ce ya ruku'u in za ka yi sujada in ka ɗago daga ruku'u sai ka ɗan janye shi share ɗaya an gane ko saboda yaro ne sosai na'am
والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة ويقرأ في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين na'am to shikenan a wannan gurin malam bai yi magana akan abin da ya shafi kaiwa yara masallaci ba bai tattauna akan shi ba to amma ba laifi yara a kai su masallatai babu laifi hadisin da yake magana akan jannibu masaji da kuma subiyanakum wa majaninakum wato hadisi ne wanda bai inganta ba wato ku nesantar da yara ƙanana daga masallatanku abdullahi dan abbas wato lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya a lokacin ma bai huce wato 'yan shekaru tsiraru ba amma kuma ya ce bakunna na arifin ƙiza a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir an gane ku don haka ya halitta kaiwa yara masallaci ba khasatan yaran da suke sun san abin da suke ba za su yi hutsari a wanda ba ba za su yi kashi ba ba za su shiga da takalmi ba sun san haƙƙin na sama da su sun san na ƙasa da su an gane ku yaran da in aka kai su za su tsaya inda aka tsaida su za su tsaya ba za su yi karambani ba to babu laifi a kai su an gane ku sannan kuma hadisin da ya tabbatar da cewa yara ƙanana idan an kai su masallaci wato suna tsayawa ne a bayan masu hankali yara masu hankali yara sannan mata hadisi ne wanda a sheikh nasiruddin al'albani wato cikin littafin tamamul minna ya ce bai tabbata ba ya ce hadisi ne wanda lata ƙumu bihi hujja wato hadisi ne bai inganta ba wanda ba za a yi hujja da shi ba an gane ko to don haka waɗannan hadisai ga baki ɗaya ya ce matuƙar cewa yaro ya fahimci abin da yake na ibada ya ce ba laifi a kai shi masallaci kuma ba laifi in sahu ɗin mayalwaci ne ko a sahu na farko ya samu guri a yi sallah da shi ba laifi ba wai dole ba ne a ce yara in su suka zo da farko masallaci kuma manya su zo da ƙarshe a ce a sa manya a farko in dai yaro yana da hankali to in ya zo shi da farko kala a raka kashe mashi gwiwar shi kullum in aka zo wani manya suka zo ya ce to a hudda yara daga sahu na hwari in da yaran masu hankali ne sun cancanci a fara koya musu ibada to a bar su in suka zo su zauna saboda su ne wanda za su zama to fitilar ta gobe a walaƙar alimnal mustaqdimina minkum walaƙar alimnal mustaakhirin wato wannan ayar ta sauko a ƙaulin waɗansu daga cikin mufassirun akan abin da ya shafi masu retar ɗin zawa masallaci kan waɗanda ba sa zawa masallaci sai lokacin da za a shiga sallah su zo su rakace a matsa musu an gane ko a matsa musu su samu guri a saho da farko so wannan ba a yin haka nan na'am wal imamun ratib wato limami na khamsu salawat shine al'imamun ratib limami na masallaci wanda yake sananne masallacin unguwarmu masallacin unguwarku kowane masallaci inda na unguwa ne za ka ga akwai limami tsayayye wanda sai in baya nan ne na'ibin shi yake limanci to limami ratibi na hamsu salawat in salla wahadahu wa qama maqamal jama'ati idan ya zo shi masallaci ya kada ya raya ya hanga ya dan jira din ba wanda bai zo ba ba wanda ya zo shi to sai sallashi shi kadai to kama makamar jama'ati ya tsaya a matsayi na jama'a an gane ku wato saboda abin da ya shafi harkar ta limanci harkar limanci nauyi ne ake dora wa mutum to da haka shi ma shari'a sai ta bashi wata dama wanda shi ma in ya zo shi ya yi sallah ko da shi kaɗai ne to Allah ta'ala zai ba shi ladan wato kamar ya yi sallah a cikin jam'i sannan kuma ta ba shi damar in ya zo shi shi kaɗai in ya yi sallah bai dace ba wani ya zo shi kuma su ce su yi sallah an gane ko saboda abin da ya shafi wato taklifa taklifa ta limanci an gane ko to shine ya ce in sallah wahdahu qama maqamal jama'a idan ya yi sallah shi kadai yana tsayawa a matsayi na jama'a na'am wa yukrahu fi kulli masjidin lahu imamun ratib wato an karhanta a cikin kowane masallaci a kowane masallaci wanda yake da kwai limami na khamsu salawat to an karhanta an tujma'a fihi salatu marratain wato a hada sallah a yi sallah ɗaya sau biyu a cikin shi jam'i a yi sallar azuhur sau biyu a cikin masallacin kuma jam'i wannan makaruhi ne wannan tun daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke da wannan fahimtar abdullahi ɗan mas'ud allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance idan ya zo masallaci an gama sallah baya sallar a cikin masallaci yana komawa gidan shi saboda al-ikhtilafu wato matsala ne sabani matsala ne da a ce kai wani ya ga abin da kai yayi koyi da kai a irin wannan matsala din musamman kuma waɗansu wanda suke 'yan bara gurbi irin wannan gurin suke bukata su ga wani babban malami ya ɗanyi wani abu kaɗan wanda zai yi nuni akan halaccin yin abu su kuma sai su ɗauke shi ada wani dama zai ce limanwa na matsawa yake yana jimawa yana sallah to in ya ga wani limamin daga baya wani malamin na unguwar ya zo shi a makar ya ce to kuɗa ko taburma mai sallah zai ga ashe abun fil amri sa'a sai limamin unguwar ya zo shi zai huce baya da alwala ce a ce kai alwala ce eh mu sai an jima kaɗan za mu yi a turna biyu hal ya san masallacin tur biyu gare shi akwai tur na farko na shi limamu akwai kuma tur na biyu na limamin na wancan ɗayan wanda wannan yana daga cikin abin da yake jayowa wato rashin kan haɗuwar al'umma an gane ku duk wanda aka ce limami ne a guri to in ya zamanto an maida abin al'ada a kullum in aka zo aka yi sallah kowace sallah za ka samu mutum ɗaya ko mutum biyu suna sallah a gefe ɗaya a bayan wani ya kamata a takawa abin burki idan mutum ya zo shi in halle mami ya ƙare sallah kawai sallah shi shi kaɗai saboda an lura wannan waɗansu suna fakewa ne da guzuma su halbukar sana waɗansu ba wai a shirye ba ne ba shiri ba ne ba su da lokacin da ake sallar suna shirye saboda amma sun san akwai wanda zai zo ya sallashi yasa suke wato shiririta an gane waɗannan abubuwan duka ya kamata a ce an kula da su da kyau ina ga ajiya a karatunmu na usul wajen muna bayani akan abin da ya shafi al'ahkamu taklifiya a mun tattauna akan abin da ya shafi karaha kashi biyu ce akwai karahatu tanzihin akwai karahatu tahrimin to wannan ita ce ake ce da ita karahatu tanzihin saboda saddun zari'a in aka ce a saka abin a haka nan to zai kawo rabuwar kan al'umma an gane ku saboda kai ka san liman wane shine naka ni liman wane shine nawa tare da cewa kuma liman ɗaya ne gare ma unguwar amma wani hali ya raka da'awar baya sallah a bayan liman wane shi saboda unguwar ya takura wa mutane ko wani abu makamancin haka liman haƙƙi ne na wajibi a kan shi ya kula da masu rauni a cikin unguwa ya yi sallah irin tasu haƙƙi ne na wajibi a kan shi kal ya ga cewa shi matashi ne ko shi ɗan bana bakwai ne ko kuma an mishi allura da dare ya wahaltar da mutane an gane ko akwai buƙatar ya lura da waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi masu rauni na ciki na cikin mamu sai kuma ya yi sallah irin tasu haka manzo Allah ya gaya wa wato ɗaya daga cikin sahabban shi yace anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wato kai ne limamin yan unguwarka yace ya rasulullahi ij'alni imama qaumi ce anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim an gane ko baya daga cikin hikima ka zo ka dan kana matashi ko dan kana wato da jin daɗi kana cikin bishasha ka yi sallar da za ka cutar da al'umma daga baya kuma ka kafa hujja da cewa annaba ai ya karanta suratul araf a raka'a biyu ta bagarba ya karance ta gabaki da ka ce aya 206 ka ce ai da shi aka yi umarni da mikoi to annabin ya ce shi kuma idza amma ahadukumun nas falyu khafif an gane ku akwai buƙatar irin waɗannan fiƙihu don manzo Allah ya faɗi illa fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-marida wa haja an gane ku sannan kuma a waɗansu hadisan manzo Allah da kanshi yake shiga sallah da niyyar ya tsawaita karatu a cikinta amma yace fa asma'u buka as-sabi fa atakhaffafu an salati wato saboda tunanin mahaifiyar shi tana sallah tare da ni kalin tseda ta zai shiga sallah da niyyar tsawaita amma ya ji wani yaro yana kuka sai ya gajarta wannan sallar saboda tunanin shi akwai mamar shi yana tana sallah a bayan shi a bayan annabi idan ya ce ya tsawaita ta yaron zai ci gaba da kuka halakare sallar to amma in ya yi ta a kare da wuri kaga ita ba za ta takura ba saboda mace idan ta ji ɗanta yana kuka in hankalinta nawa ne duka akan wannan yaron yake an gane ko to haka ya kamata a ce mi kada ya zamanto mun bar abun a buɗe kowane masallaci kowa ya ga dama in ya zo shi za su iya sallah jam'i tare da wani wannan shine ake ce da shi masjidul suq masjidul ladhi la rat al masjidul ladhi la ratiba lahu kenan masallacin da baya da tsayayye kowa ya zo shi da yan jama'a shi shine lima a lokacin to amma wanda yake da masalla yake da limami tsayayye akwai buƙatar a ce an kula da limanci an gane ko haƙi ne wannan na'am wa man salla salatan fala ya ummu fiha ahadan wa man salla salatan dukkan wanda yayi wata sallah daga cikin salloli na farilla ɗin nan guda biyar ya yi ta shi kaɗai a cikin gidan shi to fala ya ummu ahadan ba zai yi wa wani limanci ba fiha a cikin wannan sallah din wato bai dacewa mutumin da ya yi sallah ta farilla kuma ya zo ya ce zai yi wa waɗansu limancin wannan sallah ta farilla din to akwai hadisi na mu'az dan jabal wanda yana cikin bukhari da muslim wanda ya kasance a kowace rana inda fadar shi take ita ce fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma manzan Allah ya naɗa shi shine limamin yan unguwarsu to amma saboda a halbi tsuntsu a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya yana zauwa ya yi sallah a bayan manzan Allah kuma ya je can ya yi musulmanci wato haza ya dullu alal jawaz kenan waɗansu daga cikin malamai su kuma suna ganin cewa wannan abin da mu'azu ya yi wato yana daga cikin abubuwan da ake cewa yin kwaɗayi game da yin sallah a bayan annabi saboda a rawaito kayi sallah a masallacin annabi ma ba wai a ce kayi sallah a bayan annabi ba sharafin kabir daraja ce mai girma a ce kayi sallah a bayan annabi an gane amma akwai wani sufi ya je shi madina aka a madina ya karatun shiga baki daya amma ca ya shekara arba'in rabon da ya yi sallah a masallacin annabi a kulliya ta madina ta ya yi karatu an gane ko a jami'a ta madina ya karatu saboda wata rana malamin da yake wato shine yake mushrif akan wato akan dalibai gabaki ɗaya da malamai ake so madina irin waɗannan abubuwan duka ba a zuwa musu da shi ya yi magana akan duk wani mai kundi da wani mai waɗansu abubuwa duka za a kawo a ƙona shi kenan kowa ya hudu na shi a ƙona amma shi ya ɓoye na shi yake ibadar shi da shi a cikin ɗaki ya leƙa ya kaza ya kaza ya kaza to sai waɗansu kawo labarin shi cewa ai akwai wani a cikin ɗaliban jami'a wanda yana nan yana da kundi a yanzu haka yana aiki da shi shi kenan aka zo cikin ɗakin shi aka tardo kamar yadda suka faɗa sai aka amshe aka je a gaban masallaci aka ƙona shi tun daga shi ya ce tun da aka mishi wannan fallasawal ya haramta wa kanshi sallah a masallacin annabi kaga ya cuci kanshi ya cuci kanshi shekara arba'in wanda malam din sallah ɗaya in ka yi ta matsayin sallah dubu take a wani masallacin amma kuma yana kusa da masallacin na annabi baya yi to amma su su mu'azu dan jabal saboda wato ribatar yin sallah a bayan annabi shi ma wannan wani matsayi ne mai girma shi yasa idan yayi yayi sallar a bayan annabi kuma yaje musulmanci a can an gane haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa amma waɗansu daga cikin malamai ku suka ce kawali ya dulla alal jawas saboda nuni akan halaccin haka wani uzuri ya kama ka kana limamin unguwarku ka tafi wani masallaci irin akwai masallacin da ake karatu bayan azhur zuwa la'asar ko masallacin da ake karatu bayan la'asar zuwa magariba irin tafasiri na ramadan an gane ko to he ka halarci wani tafsiri an kare kenan mu ba sharatan aka ce za a yi sallah sai ka yi sallah da ka zo ka unguwarku ana jiranka za ka iya musu an gane ko saboda wannan ba abu ba ne na kullum kullum taratan fataratan ne shi kuma ladi laraba ba laifi a kai an gane ko illam ya kuna haza dai da na tuka au dai da na taka idan hakan din bai zamanto al'adar ka bace an gane na'am wa idza saha al-imamu wa sajada wa idza saha al-imamu ba saha ba وإذا سهى الإمام وسجد لساوه فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله وإذا سهى الإمام إذا الإمام يرفكنوا وسجد لسهوه كما يسجد سبود رفكنور الإمام نعم سبود رفكنور ديي limami ne rafkanuwa a cikin sallah ko ya ɓoye karatu a raka'a ta farko ta magarba ka ku lalle an yi rafkanuwa to wasajada li sahawihi kuma sai ya tafi zai yi sujada saboda rafkanuwar wannan da yayi ya tafi zai yi sujada qabli to falyattabi'uhu man lam yasu ma'ahu mimman khalfahu wato wanda bai yi ba ma rafkanuwar tare da limami daga cikin waɗanda suke sallah a bayan limamin to falyattabi'hu wujuban wato dole ne ya bi limami ya tafi yayi sujada nan tare da liman saboda liman an umarce ka da kai biyayya ne a gare shi inda kana sallah a bayan shi an gane ko matukar adrakta raka'atan ma'al imami fa kullu fakullu sahawin sahahal imam fa'anta mulzamun bitti ba'ihi in ka na ta ƙabliyan an gane ku? in ka na ta ƙabliyan to salli ta sujudu ma'ahu wa in ka na ta ba'adiyan to akhir ila an tutin masalatak an gane ku? shine falyattabi'uhu man lam yasuhu ma'ahu mimman khalfahu waɗanda ba su yi barafkanuwar tare da shi daga cikin waɗanda suke sallah a bayan shi to wajibi ne su masu bi shi abin da yake nufi ana da muka zo ma sallar magarba idan aka yi raka'a biyu ya za a yi zama za a yi da aka zauna ana cikin tashiya liman kawai sai ya ce assalamu alaikum da ya ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai muka ce subhanallah subhanallah sai ya meke mu mun yi raukanuwa tare da shi ba mu yi ba ko mu muka mu yi tambihi ma akan sallah ba ta cika ba to idan ya karo raka'a ɗaya zai yi sujada ba dai ba za mu ce ba to ai shi kadai ne ya samu matsalan nan mu duka mun san raka'a biyu ce aka yi mukimin shi dole ne mu bi shi ai sujada ba din nan haka nan idan kabli ta zo ta da muka zo raka'a biyu maimakon a ce an zauna sai aka meke waɗansu suka zauna subhanallah subhanallah sai ga liman ya rabu da su saboda ƙa'idar idan ka ciru daga ƙasa ka tafi raka'a ta uku ba za a dawo da kai ba an gane ko in dai ka ciru ka ɗaga hannayenka da ƙafafuwanka sai dai gobe kala ƙara an gane ko in ka tafi ka tafi sai dai a kwaɗe a sujada gabli an gane ko kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a hadithin abdullahi bin buhaina wato ya yi an gane to idan ya tsaye muna zaune muka ce subhanallah ya rabu da mu can da aka jima maga ya ce Allahu akbar ya tafi ya ruku muka miƙe cuwatu muka jima Allahu akbar Allah to idan ya zo shi zai yi sujada qabli ba za mu ce ba to ai mu da muka zauna sai da muka yi tahiya an gane kaga mu bu mi rafkunuwa tare da shi ba ko to wajibi ne mu bi shi ko kuma ya zamanto a raka'a ta farko ce aka samu matsalar nan a raka'a ta farko ta magriba sai asirce karatu kai kuma raka'a ta biyu ce ka zo ana ta biyu ce ka zo ka baka san matsalar da ta faru ba kai dai kawo gani kai an yi sujada kabli ba za ka ce ba to ai kai daga shigar ka sallah tare da shi hal kuwa kare baka ga wata matsala ba to dole sai ka bi shi an gane ko shine falyattabi'uhu man lam yasu ma'ahu mimman khalfahu sawa'un adraka as-sahaw ma'ahu aw lam yudrik na'am wala yarfa'u ahadun ra'sahu qabla al-imam wato baya dacewa wani ya dago kanshi kafin limami ya dago kanshi bai dace ba wani daga cikin mamu ya ɗago kanshi daga ruku'u kafin limami ya ɗago kansa ko ya tafi ya yi sujada kafin limami ya yi sujada bai dacewa an gane ko idan mutum yana sallah tare da liman wajibi ne ya zamanto ya yi mutaba'a ga limami wujubul mutaba'ati ma al-imam da ma ake cewa wajabcin yin biyayya tare da liman san ka sauna idan liman ya yi duban kai kai ka zaman tokanan limami fi jami'il ahwal an gane to bai dacewa mutum ya dago kanshi daga ruku'u ko ya dago kanshi daga sujada kafin liman ya dago kanshi daga ruku'u ko ya dago kanshi daga sujada haka bai dacewa mutum ya tafi ya ruku'u irin yadda za mu ga waɗansu suna garaje ko in ce muna garaje an gane ko idan ka san karatun da liman yake na sallah irin surorin nan ne na ƙasa kafin liman ya tafi ruku'u dama waɗansu din suke riga shi ruku'u saboda in aka zo ƙarshen sura fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun kafin ya ƙara su yu'minun waɗansu tun da har sun ɗora hannayensu akan gwiwoyinsu kawai Allahu akbar za su ci saboda sun gane liman ya ƙare karatu wani lokaci in inna anzalnahu ce ake karanta kafin a ce salamun hiya hatta matsala alfajiri waɗansu sun ɗora hannayensu akan gwiwoyinsu waɗanda bai dace ba abin da muke akwai buƙatar sai limami ya yi abu sannan mu mu yi amma mu rigaye shi ko mu yi daidai da shi wannan akwai matsala Allah ya ce amma ya shallazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar Allah ya ce shin mutumin da yake dagowa kanshi kafin limami ya dago kanshi imma daga ruku'u ko daga sujada shin baya jin tsoron ubangiji tabaraka wata'ala ubangiji tabaraka wata'ala wato ya rikidar da kanshi ya maida shi irin kan jaki ko ya maida gangan jikin nashi ma irin gangan jiki na jaki an gane ko wato saboda idan mutum yana irin haka Allah sai ya bar shi a cikin mutana amma ya maida kanshi irin kan jakai wato baya dauka kanshi baya ganewa addini baya fahimtar addini ba sai maida shi ba kan jaki a ganshi da kungurme man kai kan na jaki ne amma ma'anawiyan kenan gashi yana da cikin mutane amma kuma abin da mutanen suke cin moriyar shi shi ba iya cin moriyar shi addinin ba iya gane shi ana sallah tare da shi kullum amma za ga wata kwabal in yayi ta kamar yaro dan shekara bakwai yake saboda ba a koyi abin ba saboda ana riga limani taka doka ta Allah tana da matsala Allah ta'ala yana mana talala ne mai kamar sake kyale mu ba don wai bai damu da abin ba saboda wato yana mana imhal kenan wa umli lahum inna kaidi matin an gane ko a da haka mu gyara da kyau bangaren abin da ya shafi sallah abu ne mai girma ya kamata mu dinga bin liman sau da kafa inda ya yi mu yi inda bai yi ba mu tsaya har ya yi domin mu yi na'am wala ya fa'alu illa ba da fi'ilihi malam ya ce kadda ma mu ya aikata wani aiki face sai bayan limami ya aikata la ya fa'alu wannan khabar ne yake badawa ba hani ba ne to amma ma'anahu ma'anan nahai wato wala ya fa'alu ma mu baya aikata komai daga cikin ayyuka na sallah sai bayan limami ya aikata to amma hani ne ake gare shi kadda ya kuskura ya aikata wani abu sai bayan limami ya aikata na'am wa yaftatihu ba'dahu wa yaqumu bi isnatayn ba'da qiyamihi wa yusallimu ba'da salamihi wa yaftatihu ba'dahu wato mamu yana budewa sallar shi ne yana shiga sallah ne bayan limami ya bude sallar shi bayan limami ya shiga sallah sannan mamu zai shiga idan ya yi garaje ya riga ya shi shiga sallah to ya ga ba a samu muta ba tun daga nan sallah shi daban ta liman daban ba zai ce ba kuma ya yi muta ba ga limami bayan ya riga ya shi yin kabbara haka nan kuma wa yaqumu min as-sintaini min as-sintaini ba'da qiyamihi yana tashi daga raka'a biyu da yayi zai tafi ta uku bayan limami ya tashi a daya sannan shi zai tashi a daya an gane ko na'am wa yusallimu ba'da salamihi sannan kuma mamu yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ba'da salamihi bayan sallamar limami na'am وما سوى ذلك فواسع أن يج أن يفعله معه وبعده أحسن malam ya ce amma wa masu wa zalika abin da yake wani waɗannan abubuwan guda uku da aka ambata abin da yake ba takbiratul ihrami ba ba alƙiyamu min tsintaini ba adal julusi ba ba at-taslimu ba to fa wasi'un an yaf'alahu ma'ahu to ya halitta ga mamu ya halitta ga mamu ya aikata tare da limami an gane ku irin zai tafi ruku'u ku tafi tare da shi kace kai ba zan tsaya ba ka tafi kai daya eh sa'ana ne kai hoyo shi ma aka yi ka ku tafi tare da shi to ya halitta yin haka nan da amma sai dai fa a sa'a ya munana bai kyauta ba saboda ga abin da ya tabbata a sunna shine wato wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa ba'dahu ahsan amma kuma bayan limami din yayi shi yayyafi an gane ko saboda wannan shine wujuhu shine almutaba din dama bayan mutun yayi abu sannan kai kai shine za a ce kana koyi da shi go an gane ko to amma in kai sai kayi ma wani lokacin shi yake yi kaga ba samu mutaba din ba na'am وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجرة أو تكبيرة الإهرام أو السلام أو اعتقاد نية, نية الفريضة معنى يتي وكل سهو wato dukkan rafkanuwar da dukkan rafkanuwar da mamu ya yi ta fal'imamu ya hamiluhu anhu limami ya ɗoke mai wannan rafkanuwa ɗin dukkan rafkanuwar da mamu ya yi ta suwa'an wato abin da ya shafi zama ne a gurin da bai dace ba ko mekewa ne a gurin da ya dace ya zauna to limami ya ɗauke mishi illa raka'atan aw sajdatan face dai inda mamu sai dai inda mamu ya manta ya rafkanuwa game da abin da ya shafi ruku ana karatun fatiha a gama aka yi na sura yana tsaye ƙiƙam liman ya tafi ruku shi kuma duka ga baki da yana cikin wani uzurin ma yana cikin wata take liman ya dago daga ruku sai ana sujada sai liman yana cikin sujada ya ga liman a sujada to wannan rafkanuwar limami ba zai doke mai ita ba in ma ya yi ya riski lima a cikin sujada in kuma ya san ba zai riske shi ba to ya haƙuri ya yi ilga'i da wannan raka ɗin an gane ko ilga'i da ita shine ya zama to kamar baya na aka yi ta sai kuma ya kula a raka'o'in da za su zo baya ya gyara su an gane ko to wannan haka zai yi shine wa kullu sahawin sahahul ma'mumu fal imamu yahmiluhu anhu illa raka'atan aw sajadatan ko kuma sujada ɗaya da aka zo an yi sujada ɗaya za a koma a yi ta biyu shi ga baki ɗaya ya tsamanin zaman tahiya ne aiki aka je aka yi sujada ta biyu aka ɗago aka yi zaman tahiya sai da aka meke yi tuna a shi shi ho sujada ɗaya ce hoyewa yake tunanin zaman tahiyan ne aiki ko he bayan ma an gama wani yake ce mai kai howa na a cikin zaman nan da aka yi sujada ɗaya ho kai mun tahimu duka hal muka dawo ko muka tarro ka a zaune to wannan shi ma limami ba zai ɗauke mai ita ba. Au takbiratal ihram ko kuma inda limami wato inda mamu ya manta kabbaral harama bayan limami ya yi takbiratul ihram mamu kawai kikan yana tsaye kawai aka yi karatun fatiha aka yi nasura aka je ruku'u ya yi kabbara ya tafi ruku'u sai daga ba wani yake cewa shi mamu ɗin kai ba ka yi takbiratul ihrami ba da muka yi kabbara kawai kai a tsaye kake ina maka haka haka ma baka ji ba ba gane ba yace kuma ka ki gaya mini yace in bata sallah ta kake so ko sai na maka na maka ba gane ba to yanzu sallar ga baki ɗaya ta baci saboda bai takbiratul ihrami ba aw salama ko kuma inda yayi rafkanuwa bai sallama ba liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma shi saboda al'amuran da suke gaban shi da yawa ne kawai sai manta sallamar ma ya shiga wani uzuri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ma da sallama shi tunanin shi shi shine ya sallama sai daga baya wani na dama shi ko na gumdin shi ce malam wani baka yi sallama ba to sai yi sallama nan idan yi sallama shi kenan yanzu sai yi sujada an gane ko sai yi sujada ba di a wi'tiqada niyyatil fariḍa ko kuma inda ya lafkana game da kudircewa niyya ta farilla da ya zo shi bai yi niyyar farilla ba kawai ya yi niyyar shiga sallah dai amma bai yi niyyar ta farilla ce ko ta nafila ba to yanzu da ya haka nan to shi ma wannan limamin ba zai ɗauke mai ba na'am وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع
malam ya ce wa iza sallama imam idan limami ya sallame ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah fala ya tsubutu ba'ada salamihi to bai dacewa ya ci gaba da zama a gurin da ya yi wa mutane limanci bayan ya ce assalamu alaikum bai dacewa waliyan sarif wato sai ya juya ya sake zama ya gyara zaman shi wato da ya ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah to kale ya ci gaba da irin zaman nashi na na sallah din na cikin sallah yanzu yanda zai shine imma an yansarifa an yaminihi wa an shimalihi ko ya yi bangaren dama ko ya bangaren hagu ko ya juyo bilkulliya dan dukan shi ma an gane ko ko ya juya bangaren dama ya raka kallon dama irin yadda ma yake alaihi salatu wassalamu ya yawaita yi kamar yadda yake cikin hadisin Anas dan Malik da kuma hadisin Albara ibn Azim wanda Anas ya kawo cikin wato littafin sayo Muslim yana cikin sayo Muslim hadisin Albara shi kuma yana cikin Abu Dawud da waɗansu daga cikin littattafai na sunna sai kuma hadisi na Abdullahi dan Mas'ud athar ne shi athar ɗan Abdullahi dan Mas'ud wanda shi kuma yana cikin Bukhari da Muslim لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يمينه أي عن يساره to yana cikin sahihain to wannan shi kuma yana nuni akan halaccin yin bangaren damar ko bangaren hagu din dai inda mutum yayi an gane ko to shine yace bai dacewa illa an yakuna an gane ko illa an yakuna fi mahallihi sai dai in ya kasance yana zaune sai dai in ya kasance yana zaune a gurin nashi ne an gane ko sai dai in ya kasance dama wato idan aka yi sallah ɗin irin bayan magariba yana karanta alkur'ani izo biyu ko izo uku ko kuma yana waɗansu addu'o'in shi ko kuma yana karatun shi na ilimi ko wani abu makamancin haka to bayan ya gama sallar fazalika wasi'un to wannan ya halitta ya zauna ya ci gaba da abinsa ana akwai wata fa'ida a cikin littafin al dani wanda yake bayani akan abin da ya shafi magana ta al'imawu malik ya ce kare ha malikun radiyallahu anhu wa jama'atun min al'ulama'i li a immatil masajidi wal jama'aci du'a'a a ƙibar salawatil maktubati jiharan ilhadiri al'imamu malik Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama da waɗansu daga cikin malamai ba na malikiya kadai ba wato sun kyamaci yin addu'a a bayan sallah ta farilla ga limamai na masallatai da limamai na juma'a jaharan lilhadirin a bayyane su yi ta ga waɗanda suke zaune suke nan an gane ko wato limami ya ce a yi kaza ma musu amsa limami ya ce a yi kaza ma musu amsa wannan al'imamu malik imamu daril hijira wato ya kyamaci yin hakan ɗin fayyajtami'u li hadha al-imam at-taqdim wa sharafu kaunihi nusiba nasaba nafsahu wasitatan bayna Allah ta'ala wa bayna ibadihi fi tahsili masalihihim ala yadihi fi du'a don yanzu wannan limami din baicin gabatar da shi da aka yi ya zamanto limami na mutane sai ya zamanto gashi limami ne na mutane sannan kuma ga ɗaukakar da zai ce ya kafa kanshi ya zamanto wasiɓa ne tsakankanin bayi da ubangijinsu wajen abin da ya shafi amsa addu'ar bayi sai an biyo ta hannun shi ce duk wanda bai biyo ta hannun shi ba wato zai nuna cewa duk wanda zai ce shi kadai zai yi abin shi to za a samu matsala an gane ko cikin abin da ya shafi tabbatar da maslahohinsu akan hannayen shi ne yake a cikin addu'ar wannan fa yushiku an ta'azama nafsuhu wa yafsuda qalbuhu wa ya'si rabbahu fi hadhihi al-hala akthar mimma yudi'uhu wato ya kusanta ma wato ya zama ran shi kanshi ta yi wani kanshi ya kumbura sannan kuma zuciyar shi ta ruguje ta lalace ya saba wa ubangijin shi subhanahu wata'ala irin wannan hali din waruwiya anna ba'd al-a'imma ista'zana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an yad'u li qaumihi bi da'awatin ba'da as-salati fa qala la an rawaito daga wajen magabata shashe daga cikin limammai wato ya nemi izinin umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi a zamanin khalifancin umar ya zo ya ce wa umar to yana so bayan an yi sallah ta farilla zai dinga yi wa mutanen shi addu'a ta alkhairi Allah ya haskaka garinmu Allah ya haskaka unguwarmu Allah ya haskaka jama'armu bayan sallah ta farilla umar ya ce a'a ba za a yi ba li'anni akhafu alayka an tashmaha nafsuka hatta tasila turayya yace yace ina jin tsoron idan kai haka kanka za ta kumbura halka dinga dokan kanka kamar wato tuburaro turayya za ka mai da kanka wani kimeme gaisawa da kai ma sai su wane da wane da wane ba kowa zai baka hannu ba yace ina jin tsoron hakan wa hadha kinayatun anil kibr wa yajri majra hadha kullu man nasaba nafsahu lidu'a ila ghairihi wato dukkan wanda ya kafa kanshi a matsayin shi wato a kullum lebura ne ina wanda suke so a musu addu'a suka kuɗi to duk sun shiga magudanar wannan وهذا آخر الكلام على الربع الأول من الرسالة ثم شرع يتكلم على الربع الثاني الحمد لله الإله إنه سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك